وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta asabar a yau muna sha biyu ga wata na ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahabi wa sallam shekara ta 1442 wanda haka din ya dace wa 24 watan 4 miladiya ta 2021 a darasi na ƙarshe mun tsaya a cikin suratul ma'un wanda kuma insha Allah ta'ala a yau ma za mu dasa daga cikin ita dai wannan sura wanda ranar alhamishi da ta gabata mun karanta ayoyi guda biyu a cikin wannan sura wanda a yau za mu dasa daga aya ta uku zuwa ƙarshen ita wannan suratul ma'un
bismillahirrahmanirrahim ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ara'aita alladhi yukadhibu bid-din shin baka gaba ko baka da labari game da mutumin da yake ƙaryatawa game da ranar sakamako ranar da za a yi hisabi tsakanin mutane ya nuna halin rashin yardan shi wannan mutumin iya daga cikin halin shi fazalikan ladhi ya du'ul yatim shine mutumin da yake koran maraya yake tunkuɗe maraya daga saman haƙƙin shi sannan kuma wala ya hubbu ala ta'amil miskin baya kwaɗaitar da jama'a akan ciyar da miskini to waɗannan ubangiji subhanahu wata'ala ya wasafta halin shi wannan mutumin da yake ƙaryata da tashin kiyama kasancewar ƙaryata wanda yake da kiyama sai zamanto abin da ya shahi haƙƙin maraya bai dame shi ba abin da ya shahi taimakawa waɗanda suke da ƙaramin ƙarfi bai shahi shi ba saboda shi aslan bai ma yi imani da cewa ba wai za a zo a yi wata ranar da za a ma mutane sakamakon irin aikin da ya zamanto sun aikata to shine ubangiji subhanahu wataala baya ambata haka yake cewa iya daga cikin siffar dai shi wannan mutumin alladhina hum an salatihim sahun waɗanda suka kasance game da sallar su ba sa kiyaye yin ta yanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya karanta ba sa kiyaye yin sallah akan lokacinta bi ma'ana ya zamanto an yi ta a lokacinta ba sa kulawa akan wannan dukkan mutumin da ya zamanto bai kula da yin sallah ba akan lokacinta iya ɗaya daga cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa fawailun lil musallin azaba da kwazazzubu na bala'i ya tabbata ga wasu kalan mutane masu yin sallah su waye waɗannan mutanen su ne allazina hum an salatihim sahun su ne mutanen da game da abin da ya shayi sallar su ba sa yin ta a yanda ya kamata suna jinkirta ta akan lokacinta sannan kuma idan suka tashi yin sallar suna yin ta ba akan tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to wannan duka bayani ya riga ya gabata akai sai Allah ke ƙara cewa allazina hum yura'un iya daga cikin dai siffar halin mutane waɗanda suke azabar Allah za ta tabbata a kansu alladina hum yura'una sune mutanen da suke yin riya ai wanda yurin nasa annahu yusalli ta'atan wa huwa yusalli taqiyatan mutumin da zai rika nuna wa mutane cewa yana yin sallah saboda da'a ga Allah subhanahu wataala alhali kuma sallar da yake shi ashe yana yin sallah ne kawai saboda dai ya nuna wa mutane cewa yana yin sallah to wannan shi yake cewa riya kuma iya daga cikin mafi bannan abin da ɗan adam in bai hankali bai zai hallaka akan shi shine abin da ya shahi yin aiki saboda mutane su gani wanda ake cewa riya malai ke cewa ana imamul qurtubi ke cewa idan ka ce ar-riya'u ana nihin talab ma fi dunya bil ibada mutum ya rika neman abin da yake duniya yana so a girmama shi a bashi matsayi ya samu dukiya ya samu wane ne amma zai biyo hanyar samun waɗannan ababen ta hanyar addinin Allah imana zai aikata ayyuka na addini saboda mutane su rika ga girman shi saboda mutane su rika kwarzanta shi saboda mutane su rika jinjina mushi to wannan iya daga cikin alama na hallakar ɗan adam wajibi ne sai an yi a hankali ai ma'ana talabul manzilati fi qulubin nas mutum ya rika neman matsayi a cikin zukatan mutane a rika cewa sai shi sai wani sai wani kuma makamancin wannan ko kuma ya zamanto wani kaso na duniya ne zai rika samu a dalilin wannan al'amari to wanda duka ana ilga shi a matsayin lalle wa mutum bai hankali ba cuta na riya ya kama shi iya daga cikin halin magabata mutumin da zai lura idan ya tafi waje misali malami ne aka rika aka ramaka Allah sallu ko kuma a malan ka a baka a malan amshi aje ka ba he ka ba da kudin ba kuna makamancin wannan wannan daga cikin halin magabata idan suka tsinci kansa irin wannan matsayin sauya gari suke gaba daya yana ma sauya gari ne gaba daya amma mu a yau nan da ke rayuwa akwai malamin da zai tahi ya shiga shagon mutum ya hada kaya na kirki masu kudin kirki amma kuma kawai in ya tashi sai ce to za muku addu'a kawai sai ya gaba ya tafi wallahi haka ake bada labarin wani ya tafi shagon wani ya hada kan atanhohi masu kyau zai kara aure wai sai da aka haɗa kan abubuwa gaba ɗaya aka ɗoka aka sa cikin mota sai ce to masha Allah masha Allah an ƙara an muku addu'a insha Allah amma nan ba wata addu'a ka ba su kuɗin su kawai abinda za ka yi na addini na karantar da jama'a na wa'azi na wane ne ya zama to yarda Allah ne kake nema ya zama to yarda mutane kake nema wallahi ka tare ka yi asara Allah kiyaye a neman wuri a cikin zukatan mutane ta hanyar su rika kyautata maka yana takaita akan abubuwa kamar haka ta bangaren riya abu na farko tahsinu samt shine mutum ya kyautata as-samtu shine hay'a bimana ya zaman to kai shige ko ki shige irin na mutanen kirki alhali kuma kai shige nan da kai ba tsakaninka da Allah bane kai kawai dai kayi ne saboda kai trompin mutane kayi ne saboda ka bat da sau bimana ka tada kura ka wuce mutane ba su gane ba me ake ciki to wannan iya ɗaya daga cikin hali na abin da ya shahiriya kaga mutum ya sa kayan masu tsoron Allah amma ba da tsoron Allah Allah ya ce wale ba su taqwa zalika khair riga ta tsoron Allah za ga kayan na tsoron Allah tare da shi ko kuma alamun masu tsoron Allah tare da shi amma kuma da tsoron Allah babu a tare da shi shi gure shi duniya ce kawai wannan iya ɗaya daga cikin alamar riya sannan kuma abu na biyu ar-riya'u bithiyabil qisar wal khashila mutum ya sa kaya masu datti imana saboda aka gane ce kai ka san suwa ne akwai su gudu gudun duniya baya son kaya masu kyau bai son kaya wankakku bai son kaza bai son kaza bayya ado saboda nuna mutane cewa shi duniya bata dame shi ba wani ta wannan bangaren zai fito daga shi kawai so yake a gidan ma shi ta hanyar shi ba zai sanya wasu kaya irin masu kyau wanda zai haske a za a ganshi kowane lokaci daban daban a rika ci aiwa ne na Allah ne a daidai lokacin da za a samu wani wanda zai haka in kuma dan Allah yake tsakanin shi da Allah amma matsalar tana komawa zuwa ga mutumin da zai yi irin waɗannan abubuwa amma ya zama to ba Allah bane a ran shi kawai duniya ce a ran shi ko mutane ne aka a ran shi ya za a yi mutane su gane cewa iya da tsoron Allah abu na uku ar-riya'u bil qawl wani kuma riyar shi ta hanyar magana ce da izharit tasaffudi ala ahli dunya zai rika nuna fusata ya rika nuna halin hushi akan abin da mutane suke aikata a cikin gidan rayuwar duniya amma ha hushin a bakin shi ne kawai a cikin zuciyar shi shi ma an yi kwana irin aikin da yake fusata a gaban mutane na wa'azi yake faɗi an yi kwana shi ma aikatawa zai to irin wannan shi ne babban hatsari game da dukkan mutumin da zai sa mutane gaba rika ce musu Allah ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajibi ne abinda zaka hana mutane zaman to kai ma zaka kokarin hana kanka atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun Allah ce za ku rika umurtar mutane akan su kyautata amma ku kuma ce kanku lalle wajibi ne mutum mai imani ya zaman to duk abinda zaka yi kai dan Allah kenan kakkai riya ta hanyar da ya shahi maganganunka da sauransu ko kuma abin da ya sha arriya'u bi izhari salati was sadaqa mutun yayi riya ta hanyar bayyana sallah ta hanyar bayyana sadaka saboda dai a nuna cewa shi suwa ne su suke bada sadaka ka zo titi malam ka ga mutane an yi layi layi a ce lahiya a ce ai alhaji wani ne yake bada zakka a wannan zakkar kana rayuwa a cikin mutane ka san waɗanda suke da buƙatar wannan zakka kai ne sansan mutane a kai a ba su cikin mutunci da nutsuwa amma kaga har da bulala fa za ka ga ana laya mutane wai wajen amsar zakka kaga tabbas akwai matsala kenan la'alla za ka yi ne saboda a ce alajuwa da ayyau ya bada zakka ana faɗi ana ƙarawa ai kun ta amsar zakkan wani to kaga wannan aiki yana kama da aiki na riya za ka mutum ya kiyaye ko kuma mutum ya sallah sallah ce za ka yi amma sallar ya zama tu'a babu tsoron allah subhanahu wa ta'ala a cikinta kawai kana yi ne ka kyautata ta saboda mutane su ce wani ya iya rukui ko wacce ta iya rukui ko kuma ya iya sujada ya iya karatu ya iya kaza iya kaza wallahi wajibi ne wannan gwagwarmaya ce tsakaninmu da zuciyarmu kuma wannan gwagwarmaya ce wanda ba ta karewa ila har mutum ya kai zuwa ga matsayin da ran shi zai huta imana dukkan aikin da za ka yi dole ka ɗora zuciyarka akan cewa ta yi wannan aikin don ganin girman allah subhanahu ta'ala ba don yabo na masu yabo ba ko kuma kushewa masu kushewa to shine anan allah subhanahu ta'ala ke cewa allazina hum yuraqun iya daga cikin halin mutane da suke ba mutanen Allah ba su ne mutane da suke yin riya to lalle riya ba karamin matsala ba ce ba a nan nake so in ambata mana wasu abubuwa daga cikin abubuwan da za su iya zamantowa fa'ida a gare mu ta bangaren da ya shahi ikhlasi kamar da yake cikin wannan littafi na al-ikhlasu tariqul khalas mana yi dan Allah shine hanya na kukuta mutum ina so ya kukuta a cikin rayuwar nan to yayi kokari matuƙa ya ga cewa aikin da zai aikata zai aikata ne dan Allah su mutane da kake gani innahum lan yuqulu anka min Allah shay'a ba sa iya tsinana maka komai a wajen Allah subhanahu wataala diyan da ka tara mabiya diyan da ake son ka diyan da diyan da diyan da daga yau yau aka ce wacce kin mutu an kare za a dauke ki ke kadai akai ki cikin kabarin na asa daga ke sai abin da kika aikata ina in goyon baya ina waɗanda ka aikata aiki dan su gani ina wanda kake jiran yabon su ina wanda kake jiran kyautawan su duka babu su sun barka daga kai sai abin da ka aikata kuma duk yadda mutum yake son ka yake ambata cewa yana son ka duka hira banza ce yau aka ce ka mutu magana ta rige ta kare ka je ka ga yanda mutane suke mu'amalanta ƴan uwansu a makwantai manzala sallallahu alaihi wasallama idan ka zo binne gawa yana cewa ud'u li akhikum at-tathbita fa innahu al-ana yus'al ku roƙa wa dan uwanku tabbatuwa da kahuwa da tsayawa akan bada amsan abin da za ta tambaye shi saboda yanzu yanzu za a mashi tambaya yanzu manzalla ba ce ku tsaya ku roƙa mashi Allah ya tabbatar da shi ba to a wannan lokacin za ka ga mutane akwai wanda za a kira shi a waya ya ɗaga akwai wanda yana ga an ɓata lokaci ana ta duwa mantar ana kaza ya aka aka riƙe mutane har zuwa wannan lokacin daga an fara addu'ar kuma addu'ar ma maimakon amma mutum addu'ar da ta zo a sunna kowa ya maka addu'a in ya ƙare ya tahiyya shi in na ƙare in tahiyya ta in ka ƙare ka tahiyyar ka a sai a zo a yi du'a'ul jama'i ai addu'a gaba ɗaya mala yana a karanta kaza a karanta kaza a karanta kaza a karanta kaza ɗan ƙanƙanin lokaci shi kenan ƙare da kai wai kuma ana hutuwa daga makwabta ina za ta yi wallo sai a komo gidan mutumin da da ya mutu hallo a nan wani a zo a ce ai addu'a Allah ka ji fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum ku da aka ce ku tsaya ga inda za a mushi tambaya nan ku tsaya ku roƙan mushi Allah ya tabbatar da shi sai kuka kyale wannan waje kuka ji kuma kohon gidan shi kuka tsiri wata addu'a wadda ma anzalallahu biha min sultan ga inda aka ce ku mushi addu'a saboda kuna juya manzalla ce yana jin karan takalmin kenan tuni an mai domin shari'a mala'iku sun shigo za a fara mushi tambaya la'alla kan ku iso zuwa gida ma aikin gama ya gama in ya ci to an bai ce ma dai halas amma ta amsa ya riga tambayo an riga an mushi tambayo kuma amsa ya riga ya bada in ya amsa to an bai amsa kuma halas kenan a nan ne ya kamata ku tsaya ka tsaya a kan mutumin ka da ya mutu ka yi awa ɗaya minti talatin minti arba'in minti arba'in da biyar ko na makamancin wannan kana mishi addu'an cewa allah ya taimaka mishi allah ya tabbatar da shi akan ba da amsan tambayoyin da za a mishi to wannan shine abin da ya kamata da haka yan uwa wajibi ne mutum ya zamanto akwai ikhlasi a cikin ayyukanka imana dukkan yadda za a kai a kawo babu wani wanda zai iya maka wani abu duk abin da za ka aikata da sunan lada to ka aikata shi don Allah in kuma ka aikata shi don mutane to wallahi kaga taɓewa ka kaga asaranka Allah kiyaye ibn al-qayyim yake cewa wa muhbitatul a'mali wa mufsidatuha yake cewa iya daga cikin abin da yake rushe aiki gaba ɗaya ko ya lalata shi yake cewa aktharu min an tuhsan imana suna da yawan da ba a iya lissafa su ko kuma a iya kidaya su imana a iya lissafa cewa da aiki kaza da aiki kaza da aiki kaza mana wani kowa ce mai faɗi duk abin da za ka aikata da suna a samu lalato ka kiyaye zuciyarka ka riƙe ta ka tabbatar da cewa wannan aikin kayi shi don Allah a iya daga cikin ayyukan da suke taɓa ikhlasin mutum su taɓa yin ka don Allah abu na farko akwai al'ujubu bin nafs jiji da kai imana ka yi wani aiki na ibada ka rika nuna cewa ku huku ne kuke kaza in ba don ku ba da ba abin da zai tafi daidai subhanallah kuma la'alla wani zai iya faɗi ma ya ce mu ne muka tsaya muka kafa kaza lalle a lokacin da za ka faɗi irin waɗannan maganganan ka rika duba zuciyarka me yake cikin zuciyarka wallahi in dai niyyar nuna mutane cewa kai kana da wata falala ce kana da wata minna ce kana da wani wane ne to ka tabbatar da cewa aikin nan da ka aikata a baya gaba ɗaya ya rushe Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tubdilu sadaqatikum يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ubangiji subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kunna kai imani la tubdilu sadaqatikum kar ku bata sadakan bil manni da gori wal adha da cutarwa kece kika bada sadaka kika taimaka ma wacce sai a zo ana mai da magana ki rika cayo haba in ba dan mu ba ita wace ce mu ne muka mata kaza fa a ai daga lokacin da kika wannan magana shi kenan kin zuba da kaca wallahi ladan da Allah ya baki a wannan aikin Allah ya amshi abin shi saboda kin yi gori wal'aza ko kuma cutarwa mana ki taimaka mata ko ki mata wani abu sannan ko ki kewaya duk inda kika zauna ko kuma inda aka haɗu ki rika nuna mata cewa ni ba mu bane muka miki kaza mu ne muka tsaya akan kazanki da kazanki da kazanki a shi aiki irin waɗannan ana yin su ne don Allah ana yin su ne don Allah duk abin da za ka yi kai don Allah kar ka yi guri da haka to jijji da kai da aikin da ka aikata wannan iya ɗaya daga cikin abin da yake rushe aiki al'imamun nawawi Allah rahama gare shi ke cewa i'lam annal ikhlasa qad ya'ridu lahu afatul ujubi yace ka sani cewa ikhlasi yin aiki dan Allah akwai abin da yake iya bujuro mishi me abin da yake iya bujuro mishi shine wani hau wani irin hau ne shine hau na jijji da kai kaga na ya kira shi da sunan afa afatul ujubi bi ma'ana wani hau na jijji da kai ka aikata aikin da ka aikata aiki ka gaji ka wahala amma kuma wallahi in baka hankali ba ba ladan da zaka samu a wajen Allah subhanahu wataala abun ba iya da yawa wallahi abun iya da yawa ba maganar kai sallah bane ko kai azumi ko kai kaza dan wa kai su kin zo wajen karatu dan me kika zo ka ware sadaka dan me ka bada kin tahi ziyara dan me kika tahi ziyara dan a ce wacce mai ziyara ce ko kuma kin tahi dan Allah ne karatun ƙur'ani kin yi don Allah ne ko kuma don a hudu ne kin yi kaza don Allah ne ko kuma don a hudu ne waɗannan abubuwa duka wajibi ne mu tsarkake zukatanmu daga dukkan wani abin da zai zo ya taɓa mana ikhlasin mu yin mu don Allah da haka afatul ujubi akwai hauna abin da ya shahi jiji da kai yace faman ujiba bi amalihi habita amalu duk mutumin da ya aiki yayi aiki yaji ka masha Allah kaza kaza kaza sai yayi jiji da kai da aikin to wannan aikin nashi ya riga ya rushe aikin ya lalace kuma Allah bai san irin wannan aikin Abdullahi dan Abbas Allah kare da gare su yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-muhlikatu salasu manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa almuhlikatu abubuwan da suke halakar da dan adam abubuwa ne guda uku abu na farko ijabul mar'i bi nafsihi wa shuhhul muda'un sannan kuma wa hawan muttaba'u waɗannan ababen guda uku su suke halakar da halakar da dan adam qaulan wahidan abu na farko ijabul mar'i bi nafsihi mutum ya rika jin cewa yana burge kanshi da kanshi ki sallah yake ka wannan sallar ta ƙarshe ce ko da za ka yi ta a cikin dare kai kadai amma sai ka rika jijji da kai kana nuna kai kin ba wasa bane kana nuna akwai alamun tsoron Allah tare da kai subhanallah wallahi aikin ka yana iya rushewa a wannan dalilin i'jabul mar'i bi nafsihi mutun ya rika jin ya burge kanshi da kanshi abu nabi manzo Allah yake cewa iya daga cikin abin da yake halakar da dan adam shuhul mudha'u shine ruwa bakar ruwa wanda ake yi wa zaka ta bibiyar ta mutum kaga ya mallaki dukiyar da ya kamata ya taimaka wa bayan allah da ba su da a cikin ramadan ɗin amma ya gagara yana ta hawan ya tara kare kaza ya sai kwant ɗin shi kaza ya sai kadara kaza ya sai kaza ya sai kaza bayyana kat in za a ƙare wannan ramadan ɗin da shi manzala sallallahu alaihi wasallam yake ta ya kai dan adam kana cewa mali mali mali kuɗi na dukiya ta kadara ta wane ne na manzala ke cewa shin kana da wani abu a cikin dukiyarka in ba abin da ka ci ba ka je ka tsuguna ko kuma ka tsimman da ka zo ka sa ya tsufa ka yadda ko kuma abin da ka yi ma kanka sadaka to waɗannan biyun gaba ɗaya ta yaza su wannan abin da ka yi sadakan nan shi ma dole a sami ikhlasi don Allah shi kaɗai ne abin da zai dawoma da haka Allah ya ambata mana a cikin wannan surar daga cikin halin mutanen banza alladina hum yuraquna sune mutanen da suke yin riya za su aikata aikin da ake neman yardan Allah a cikin shi amma sai su zamanto a mutane suke so su nuna ba abu na uku mazalla ke cewa wa hawan muttaba da bin son zuciya duk in kaga mutun yayi riya me yayi zuciyar shi ya biya ma in kaga mutun yayi yayi sadaka yayi walakanci yayi gori me yayi zuciyar shi ya raya ma ya biya ma idan kaga mutun ya bace zuciyar shi ya biya ma son zuciya shine cutar da take kai dan adam ta hallakar da shi sannan kuma ƙarshe zamanto babu wani abin da zai samu a wajen Allah subhanahu wataala abu na biyu daga cikin ababen da suke taba ikhlasin mutum akwai shine riya idan ka ce ar-riya yace min a'zamil min a'zamil kaba'ir iya daga cikin mafi manyan zunubai yace wa akhbathis sara'ir sannan kuma mafi ƙazamtuwar abin da yake ɓoye saboda shiriya wanda zai aikata shi kai baka iya gane kai za ka yi tsammanin tsoron allah ne da kaza yana sallah mai kyau yana karatu mai kyau ashe shi ba don allah ba ne yake kaga kenan ah basi sara'ir abu ne a ɓoye amma shi ne mafi ƙazamtar abin da yake ɓoye a riya ubangiji subhanahu wata'ala ya zargi ya nuna cewa hali ne daga cikin halin munafukai yace wa idza qamu ila salati wa idza qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas yurauna an-nas wa la yadhkuruna allaha illa qalila wa idza qamu ila salati idan suka tashi suka ciru zuwa sallah qamu kusala zaka ga tana zaune ana ta hira rau rau rau rau rau malam amma daga an ce lokacin sallah sai ga jikinta ya mutu daga ta kabarta sallah sai ta rika jin hamma ta ji ina ne yana mata kaikai ina ne ta tuno wane ne an yi wane ne kusala kawai wani kasala sai zo ya dillike ta wallahi duk mutumin da haka ne hali shi hankali iya ɗaya daga cikin alamar munafunci ya zama to kai bakkar nishaɗi bakka da kuzari da hamzari da kazar kazar in za a yi sallah kawai daga an ganka ka kashe jiki kana ta wani darura kana ta wani hamma kana ta jin wani gajiya to kawai sallah shi naka Allah yake cewa wannan hali daga cikin halin munafikai wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa kuma suna ba mutane riya suna nuna mutane aikin su wala yadhkuruna Allah illa qalila ba sa ambatan Allah sai ambato dan kadan zaka mai hankali shiriye da kake gane shi suka ce huwa khuluqun radhilun saqitun daniqun jiddan hali ne na kaskanci yashashen hali wanda yake walakantacce sosai ya ce min akhlaqil munafiqin al-ardhalin ya daga cikin halayen munafukai kaskantattu al-munqati'ina ar-rabbil alamin wanda suka yanke al'amarinsu daga ubangijin talikai alladhina hum fi darkil asfali minan nar wanda su ne a gidan wuta ma su ne a can matattakara ta ƙarshe kama kanu fi darkil asfali minal akhlaq kamar da suka kasance akan matattakara ta can ƙasa a halaye halayen su bai da kyau su ne ƙarshe a cikin bangaren hali a gobe kiyama kuma Allah sai mu sakamako a cikin gidan wuta su ne ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu da haka dai shekul islam ibn taimiyya allah ya rahama a gare shi ke cewa akan abin da ya sha ikhlasi ya ce famallam takun niyyatuhu salihatan dukkan mutumin da ya zamanto halin shi ba niyyar shi ba niyya bace mai kyau wa amaluhu amalan salihan li wajhillah ya zamanto aikinka ba aiki bane da kake dan neman yardan Allah yake cewa wa illa kana amalan fasidan duk idan ya zamanto niyyarka ba mai kyau bace ba aikinka ba dan Allah kake ba dan neman yardan Allah kake yin shi ba to wannan aikin naka ya kasance amalan fasidan aiki ne lalatacce wa huwa al-batil kuma shine aikin da yake lalataccen aiki wanda aikin da Allah subhanahu wataala baya karban shi ibn qudama al-maqdis yake cewa al-amalu bighairi niyyatin yace duk mutumin da zai yi aiki ba tare da niyyar kirki ba yace ana'un wahala ce kawai zaki sallah azumi karatun qur'ani qiyamul layli sadaka ziyara wane ne ayyuka alheri in ya zaman to ba Allah bane kake ne babu niyyar kirki tare da kai ada'ul wahala ce kawai zaka sha idan sallah kai ba dan Allah ba kawai motsa jiki ne kai ba larin da zaka samu auja Allah subhanahu wataala ana'u sai ya ce wan niyyatu bighairi ikhlasin riya sannan kuma ita niyya da za a yi babu ikhlasi babu yi dan Allah ita kuma riya ce wal ikhlasu min ghairi tahqiqin yake cewa haba'un haka kuma ikhlasi zai zama to ba kai bashi ba kai shi dan Allah ba kenan baka tabbatar da shi akan Allah shi kadai ba to shi ma wannan abu ne wanda yake rushashe kenan dole kai ikhlasi ka nuna aikin ka kana yi ne dan Allah subhanahu wataala dan neman yardan Allah mai girma da buwaya yan uwa kamar yadda yazo a cikin hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana abin da yake kai adam zuwa ga yin riya abubuwa ne guda uku abin da zai kai ka zuwa ga riya Allah kiyaye abubuwa ne guda uku abu na harko hubbu lazzatin hamd shine son ɗanɗano da daɗi na yabo a ta yabanka a ta yabanki a ce kin yi kaza kin yi kaza kin yi kaza sai ki riƙashin wani daɗi a cikin zuciyarki to wannan abin yana ɗaya daga cikin abin da ke kai mutum zuwa gariya bi mana shi cutar shi so yake kawai a yabe shi ya ce fa ya'amalu al'amala li ajali an yahmadahu nas sai ya aikata aiki saboda mutane su yabe shi kawai sababi na biyu alfiraru min adh-dhanni yana gudun yana nisantar kar a zarge shi kar a zage shi bai son zagi daga sai ya aikata ayyuka da ake yi dan Allah dan mutane kasu zage shi misali fa yuhsinu salata sai kyautata sallar shi yayi ta sosai hatta la yuqala anhu har kar a ce akan shi fulanun yusri'u fi salati ka ce kai wacce in ta tada sallah kamar kamar rumbu mana shaf shaf take yi wuf wuf ta kare saboda kar a mata wannan zargin sai ta tsaya ta rika yin sallah mai kyau fayanju min dhammin nas sai ta tsira daga zargin mutane amma kuma a wajen Allah bata da komai sababi na uku aɓama'u fima fima fima aidin nas kwaɗayin abin da yake hannun mutane bimana kawai yana yi ne ko tana yi ne saboda abin da yake hannun mutane kawai rika ɗaukowa ana bashi daga cikin halin magabata akwai wanda ko majalisi ya kafa na karatu daga ran da ya ga mutane suna tururuwa ana za majalisi na to shi kuma ya ɗauke kawai shi daga wannan majalisi sai dai je kafa wani samun majalisi kuma watakila a wani gari na daban saboda matsalar da take ciki shine duk mutumin da ya san cewa zuciyar shi bata da ƙarhin da za ta tsaya ta tantance abin ta yi shi don Allah to wallahi dukkan matakin da ya kamata ka ɗauka dole ne ka ɗauka wajen aikin ka dai samu karɓuwa wajen Allah amma da ya zama to a tsama'u kai kwaɗayi magani so kake ka shahara a sanka saboda mutane su rika maka kyauta mutane su rika maka kaza su rika maka kaza sauransu Allah kiyaye a waɗannan ababe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ambace su a cikin hadisi da aka tambaye shi cewa ar-rajulu yuqatilu hamiyatan ya bakin Allah miye labarin mutumin da zai zo ya rika yaƙi saboda ƙabilanci saboda ƙabilarsu mai hukumcin jihadin shi wa man yuqatilu shuja'atan da wanda zai zo shaja'atan saboda gurzantaka ya nuna wa mutane shi jarimi ne wa man yuqatilu riya'an da wanda zai zo ya rika yin dan ya nuna mutane cewa shi mai zuwa jihadi ne fa ayyu zalika fi sabilillah aka tambaye manzo a cikin waɗannan uku waye yake dan Allah mazalla ce man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah duk mutumin da ya tafi jihadi ya tafi yaki yayi wannan yakin dan kalmar Allah ta zamanto ita ce madaukakiya kenan yayi dan Allah to wannan shine yayi dan Allah inji manzalla sallallahu alaihi wasallama a iya daga cikin hatsarin da riya yake da fitinar shi da hatsarin shi yahi girma sama da musihud dajjal ya zo a cikin hadisi sa'i abu sa'id al-khudari Allah kare yarda a gare shi ke cewa kharaja alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hutu wajen mu wata rana kenan abu sa'id manzo Allah ya hutu cikin sahabbai wa nahnu natadhakaru al-masih ad-dajjal mu kuma muna ba da labarin al-masih ad-dajjal muna cewa kaza ana cewa kaza ana cewa kaza sai fa qala sai manzo Allah ya ce musu ya ce ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min almasih dajjal shin bazan ba ku ba labarin abinda nufi muku jin tsoron shi sama da almasih dajjal qulna bala sahabbai suka ce eh ya ma'aikin Allah fa qala sai manzo Allah ya ce ashirku alkhafi ashirku alkhafi shine shirka boyayye yin sallah dan neman yaban mutane yin aikin alheri dan mutane su gani an ya kumar rajulu yusalli mutum ya tashi rika sallah fa yuzayyinu salatahu ya kawata sallar shi yayi sallah mai kyau yayi kaza yayi kaza lima yara min nazari rajulin saboda yana ga cewa ana kallon shi ya daga cikin labarin da ake badawa game da yin aiki akan riya wai wani mutum ne ya shigo cikin masallaci yana sahun gaba gaba yana sallah masallacin kuma ba kowa a ciki yana sallar shi iya sarrar shi kawai irin bari yayi ya wuce sai ji kara daga baya to shi kuma yana gaba yana sallah kaga bai san meye ya shigo ko shi tsammani yake wani mutum ne ya shigo sai ya tsaya yake kyautata sallar nan tashi yake kyautata yake kaza ashe karan da yaji bera ne ya gilma ba mutum bane ba iya daga cikin labarin da malamai suke bada na tabewa da asarar mutumin da zai aikata aiki da shi kawai motsin da ya ji sai yake tsammanin kawai wani ne ya zo ka duba jaraba bai ma san ba wane ne ma ya zo amma kuma sai yake ta fama dole kyautata wannan aikin dole sallar ta yi kyau dole kaza dole kaza ashe ba ma mutum bane ya zo sannan kuma da yawa daga cikin mutane an zarge su a dalilin nuna aiki wanda yake na riya daga mutum ya zo ya bige yana nuna aiki na riya sai Allah ya kadarta mashi samun fallasa a cikin wannan abu Allah sai walakantar da shi akan abu da aka yi kokari matuƙa ya zamanto aikinmu muna yi ne don neman yarda Allah subhanahu wataala wannan riya da Allah ya ambata mana anan alladhina hum yura'un ar-riya'u huwa ash-shirkul khafi shine koyayyen shirka shirka ce ga Allah shirka ce ga Allah subhanahu wataala mun san kuma irin hatsarin da shirka yake da a cikin aikin yau da gobe a manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna akhwafa ma akhafu alaikum ash-shirkul asghar mafi abinda nake jiye muku tsoro in ji mazalla sallallahu alaihi wasallama mazalla ce ita ce shirka karama qalu sabai suke cewa wa mashirkul asghar miye shirka karama ya bakin Allah qala mazalla yace ar-riya'u shine yin riya ko sum'a idan ka ce riya yin aiki dan mutane su gani idan ka ce sum'a shine jiyas da aikin bi mana kana aikin saboda mutane su ji yaqulu Allahu azza wa jalla lahum yawm al-qiyamah Allah mai girma da buwaya zai ce wa duk mutumin da yake riya a nan gidan duniya a gobe kiyama ga abinda Allah zai ce mishi idza jazan nasa bi a'malihim idan Allah ya ba ma kowa sakamakon aikin da ya aikata yanzu masu riya sai Allah sai ya ce musu izhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya ku je wajen mutanen da kuke yin aiki dan su gani a duniya ku je wajensu fanzuru hal tajiduna indahum jaza'an ku je ku ga za ku iya samun wani sakamako a wajensu za su samu sakamako ko ba za su samu ba ba abin za su samu ka duba taɓewa da asara aikin da Allah zai biya ka kawai sai ka zuba ma zuciyarka yi don mutane su gani to gobe kiyama abinda Allah zai maka sakamako da shi shine Allah zai ce maka kaje wajen wacce da wane da wacce da wane wanda ka aikata aikin don su gani a gidan duniya Allah ce kaje wajen su kaga zaka samu lada a wajen su a wata riwaya manzalla yake cewa ubangiji subhanahu wataala yace duk wanda ya haɗa ni da wani a cikin bauta Allah ce ni na huta daga cikin bauta ana aghna shuraka'i an shirk ni ne mafi wadatuwan abakkan tarayya akan asanya mini kishiya duk wanda ya aikata wani aiki dan Allah da wani to Allah ya bar aikin kenan aikin ka ka aikata dan wani shi wannan wani me zai maka shi wannan wani me zai baka shi wannan wani me zai tsina maka wallahi ba abin da zai tsina maka mu yi ƙoƙari matuƙa ‘yan uwa mu ga cewa ayyukanmu mun yi su don Allah riya tana rushe aikin mutum gaba ɗaya Allah mai girma da buwa yake ce ana agna shura kai an shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu duk in kai aikin da ake don Allah kai don Allah da wani to Allah ya daga cikin aiki Allah bai son aikin sannan riya sababi ce ta shiga gidan wuta sababi ce ta shiga gidan wuta ya zo a cikin hadisin abu hurairar allah ƙara yarda a gare shi ke cewa sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam na ji manzan allah tsira da amince allah su tabbata a gare shi yana cewa inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi farkon mutanen da za a fara musu sakamako a gobe kiyama cikin mutanen da za a fara musu sakamako gobe kiyama manzon allah ya ce rajulun istashhada aw rajulun istushhida shine mutumin da ya tahi hilin yaƙi ka duba da yaƙi ke da wahala amma hilin yaƙi ya tahi yana tsara ana tsara shi yana tsara ana tsara shi a haka har ya mutu wannan mutumin iya daga cikin waɗanda za a fara ma sakamako gobe kiyama fa'uti ya bihi ya ce fa'arrafahu ni'matahu sai a zo da shi wajen Allah sai Allah ya sanar da wannan bawan ya ce bawa na na baka ni'ima kaza na baka ƙarhi na baka na baka na baka na baka gasar abubuwa da yawa shi ne fa'arrafahu ne a matahu fa'arrafaha wannan bawan sai ya gane girman ni'iman da Allah ya gare shi ƙala sai Allah ce mashi fama amilta fiha ni'ima da na maka ta hankali da lahiya da ƙarhin jiki da iya da samun guziri na zuwa wajen yaƙi me ka aikata da wannan aikin me ka aikata da wannan ni'imar ƙala sai wannan mutumin ya kada baki sai ya ce qataltu fika hatta stushhidtu ai nayi ta yaki Allah saboda kai naje an yaki kaza da ni an yi kaza da ni an yi kaza da ni an yi kaza da ni har sai da na samu shahada ka duho yaki ko ba irin yakin yau ha mutun da bindiga ya labe ko a saman ko a cikin sharri kuma ko a irin yaki na gaba da gaba ka buga mutun ya buga mutum ya tahiye wannan aka mai rauni aka mai wane ne har sai da ta kai matsayin da aka kashe shi a wannan fahilin wannan dagar wannan mutumin sai ya ambata haka kala sai Allah ce mashi kazabta Allah ce ƙarya kake ka duba matsayin kiyama da matsayin tsayuwar da ake ciki da matsayin cewa a wannan ranar babu wata alfarma ko wata cuwa-cuwa ko wani abu makamanci wannan kawai rana ce ta gaskiya masu gaskiya gaskiyar su kawai zai amfane su ka je ka yi magana ka ce allah na yi kaza allah da kan shi ce maka ƙarya kake da allah ka sauwara ka yi imajinan wannan matsaya a ce a yau ko a gidan duniya misali ka tashi yin magana ka yi magana mahaifinka ya ce ƙarya kake za ka ji wannan matsaya yawun asib rana ce wadda take mai cike da musiba a gare ka amma a gobe kiyama a tahi kiyama ka yi magana a ce maka me ka aikata da ni'imar da Allah baka ka ce ka yi kaza ka yi kaza Allah ce maka ƙarya kake Allah ya ruwa mana asiri walakin da ka katalta li'an yi kala Allah ce mashi kayi yaƙi ne kawai li'an yi kala saboda a ce kayi yaƙi saboda a ce wane mayaƙi ne li'an yi kala jari'un a ce kawai wane ai akwai ƙarhin hali faƙad ƙila Allah ya ce an riga an haɗi a baya ثم أمر به فصعب على وجهه حتى ألقي في النار Allah sai umarni a ɗauki wannan mutumin a buga shi akan huskar shi a ɗarme shi a jashi a jewa cikin wuta jihannama ku duba ku gawa hilin yaƙi ba a hilin yaƙi ya mutu amma hatsarin yin aiki ba don Allah ba ya jashi ya kai shi zuwa wuta jihannama mutum na biyu mazala ke cewa za a zo wa rajulun ta'allama al'ilma mutumin da ya koyi ilimi wa allamahu ya karantar da wannan ilimin wa ƙara al'ur'ana ya karanta al'ur'ani mai girma fa'uti ya bihi sai a zo da shi gaban Allah fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha Allah ya ce ni ne na maka ni'iman kaza na maka ni'iman kaza na maka ni'iman kaza na maka ni'ima ta har da ci alkur'ani mai girma na maka ni'ima na sanin ilimin addinin musulunci Allah ya mushi bayanin wannan fama amilta fiha Allah ce wani aiki ka aikata da wannan ilimin da muka baka qala sai wannan mutumin ya ce ta'allamtul ilma nayi ta kokarin koyon ilimi wa 'allamtuhu na karantar da mutane dare da rana wa qara'atul qur'ana na ta karanta qur'ani qala sai Allah ce mishi kazabta kazabta ƙarya kake babu wani kwana-kwana kawai kai tsaye ƙarya kake kazabta Allah zai ce mishi ƙarya kake ka aikata wannan aikin ne kazabta walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqal dama ilimin da kai da har da kai tai da kokarin karatun da kake dama kana yi ne saboda a ce wani ya iya saboda a ce wani iya da karatu ba dan neman yarda Allah kai karatu ba shi yasa tun matakin wali wajibi ne ka sa a ranka ilimin da kake koya na Qur'ani da hadisi kana yin shi ne dan ka san yadda zaka bauta wa Allah subhanahu wataala kana yin shi ne don ka samu yardan Allah kana yin shi ne don ka wanye da Allah lahiya kana yin shi ne don ka bauta wa Allah ala basiratin ba kana yi ba ne saboda ka birge wani wa za ka birge don ka birge mutanen mi za su iya tsinana maka a wajen Allah innahum lan yughnu anka min Allah shay'a wallahi ba abin da za su iya amfanar da kai a wajen Allah Allah ce mashi ƙariya kake ka koyi ilimin dama liyu ƙala don a ce liyu ƙala alimun a ce ala shigafar tamala a ce ku ne malaman gari kaza amma niyyarka kai niyya ce wadda ba niyyar kirki ba ce misali ka yi karatunka don Allah kana ƙoƙarin karatar da mutane kana ta ƙoƙarin kiyaye zuciyarka da yi don Allah da kaza da kaza wannan mutane suka waɗa abin da suka waɗe su suka sani amma wannan yaban da za su maka da kushe wanda za su maka kar ya zama tu'iyar tasiri a cikin zuciyarka amma so kake misali kai karatun da dole sai an faɗe ka a garin Namagar dole sai an faɗe ka a Nijar dole sai an faɗe ka a duniya ka shiga uku ka shiga uku ka walakanta ka tozarta kuma zaka ga kaskanci a gobe kiyama shi yasa aiki dole ne a samu idan Allah ba makawa dole ne a samu idan Allah in ba a samu idan Allah ba to an saba lamba wa qara'atul qur'ana li yuqala ka karanta ƙur'ani sauti mai kyau da wane ne wane ne saboda a ce huwa ƙare ai wane makaranci ne wacce makaranci ya ce faƙad ƙila allah ce an rage an haɗi ya ƙare ya wuce sun ma'umira bihi fasuhi ba ala wajihi hatta ulƙefin na allah zai umarni shi ma a kama shi a buga shi a ƙasa a sama fuskan shi a ja shi a kai shi wutar jihar lamar in aka jewa shi wuta su ɗan wutan suke mamakin zauwar shi wutan su ce wani ba kawai da kake umurta mu akan mu yi kaza kan mu yi kaza ayi kaza ka ayi kaza sai ce na kasance in na umurce ku nace ku yi gabas ne sai in yamma an yace musu su yi gusum shi sai arewa an yace su yi sama sai kasa shi mana kowanne lokaci in yace haram abu kaza haram ne sai a same shi kuma wannan abin shi yake aikata ba wannan iya daga cikin alamu na riya ya zama to ilimin ka yayi gabas kai kuma kayi yamma wajibi ne ilimin addini aiki ake da shi ba za ka ilimin da don ka zama minister ko ka zama dipite ko ka zama wani deje ko ka zama wani a kana yi ne don ka zama dan ajin tabarkalla a wajen Allah kana yi ne saboda ka gyara alaƙa tsakaninka da Allah duk wani aikin da yake amsa sunan ibada dole a yi shi don Allah idan ana so a samu lada Allah ya ce mashi kayi ne dan a haɗi kuma an haɗi ‘yan wuta in aka jeho wannan malamin za su riƙa mamaki ya aka yi sai an bata musu cewa ga halin da ake ciki yana umarta su amma shi ba aikatawa daga wallahi mu tsarkake niyyar a kowane lokaci a wajen koyon karatu ne a wajen ba da karatun ne a wajen wane na karatu ya zamantu wannan niyyar tamu niyya ce kyakkyawa idan ba niyya bace kyakkyawa sai ka gama gwagwarmayarka gaba daya kuma karshe wallahi ubangiji subhanahu wataala ba zai kalle ka da idan rahama ba idan zama to baka idan shi ba shi yasa rayuwa ba kayan wasa bane ba kaman babu wani abu na wasa a ciki babu wani abu na na yin abin da kaga dama ka duba mutumin da zai kare rayuwar shi far yana karanta qur'ani ya kare rayuwar shi gaba ɗaya da mutane wa'azi yana karantar da mutane amma idan bai bai dan Allah ba iya ɗaya daga cikin mutane guda uku da za a fara jiha wuta jahannama Allah kiyaye manzo Allah ke cewa wa rajulun na uku su shine mutumin da wasa Allahu alaihi Allah ya lauta mishi dukiya Allah ya bashi kuɗi wa a'dahu min asnafil mali kulli Allah ba shi kalan dukiya daban-daban shine kadara kaza iya da kadara kaza kadara kaza ga kudi ne mala fa utiya bihi sai azo da shi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha Allah ce na maka ni'ima kaza na baka kaza na baka kaza na baka kaza Allah tambaye shi fa ma amilta fiha mi kai da su qala ma taraktu fi sabili ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha sai ce ma Allah ai ban bar wani kafa ba daga cikin kafafen da Allah ya kake so a ciyar face sai da na ciyar na ciyar da masu azumi na gina masallaci na kula da masu karatu na kula da wane ne na yi kaza na yi kaza duk wani abin da ke da alaƙa da kulawa da bukatun mutane na kula da marayu na kula da matan da ba su da mazaje na kula da abubuwa da yawan alheri sai ce duka yayi Allah sai ce mashi kazabta Allah ce mashi ƙarya kake ƙarya kake walakin na ka fa'alta liyuqal kayi ne don a faɗi wa ƙarƙila don a ce huwa jawadun mutum ne wanda yake mai badawa inda hujud yani faƙad ƙila an rige an faɗi sun ma'umira bihi fa suhiba ala wajihi fa sun ma'ulƙe fin na sai Allah ya umarni a ja wannan mutum akan fuskan shi a kulle shi a wurga shi gidan wutar jahannama kaga wannan wanda ya ciyar da dukiyar ma fadan Allah afwan wanda ya ciyar da ita akan tafarkin Allah amma ba da Allah yi ba ina ga mutumin da zai zamanto halin shi da ɗabi'ar shi shine kawai kudin da Allah ya bashi duk wata ma sha'a da za a yi misali a garin da magaratu akwai hannunsu a ciki yanzu duk wani makaɗi da za a gayyato to akwai akwai wanda da ake na yawo da ake na neman taimakon cewa za a tarbi 'yan balu ko za a tarbi 'yan kokowa ko za a tarbi wane ne su alhaji wane ku hudu kudade ku rika bada wallahi za ka amsa wannan kudaden da ka bada da za ka amsa su a gaban Allah subhanahu wata'ala Allah ya baka kudi da zaka ba 'yan balu Allah ya baka kudi don ka ci da 'yan kokowa kaga ana kokowa mala a ce an ba wani kare kaza an ba wani wane ne a daidai lokacin da mutumin da ya bada wannan karen la'alla bai bada kare a gina makaranta ba a karantar da ɗiya al'umma bai bada aka gina masallaci ba wannan mutumin masallacin da yake sallah a cikin anguwansu in ka zo abin malam ba daɗi tafin da za a saya a sa mutane su sallah a nitsa ya gagare shi amma na can yana hauka duk wani kayan shiririta da shirme da rasin sani inda aka sa gaba cikin rayuwa su ne gaba-gaba su kira mawaka su kira 'yan bori su kira wane ne duka da duke da allah ba su biye ɗaya ka kashe duk talaucinka duk kudinka biye da ka kashe ka shirya abin da za ka haɗe a gaban allah subhanahu wa ta'ala biye ba ilibi ba ba kadagowa ba jika ba ba ɗari ba ba jika ɗari ba miliyan ba ba kaza ba duk abin da ya shigo aljihun ka za a tambaye ka ya aka ya shigo kuma abin da ya huta za a tambaye ka ya aka ya huta to miye na wasan a duniya miye na aikata abin da ka ga dama za a tsaida ka a saman diddigin ka sai an tambaye ka waɗannan abubuwa gaba ɗaya da haka wallahi yan wa musulmi wajibi ne mu tsarkake niyoyinmu game da abin da ya shahi aiki da za mu aikata don Allah mu sani cewa riya tana daga cikin mafi tsananin abin da yake warware aikin ɗan adam ya zamanto ya aikata aiki amma kuma bai samu komai a wajen Allah ba kamar yadda zo a cikin hadisin Ka'ab ibn Malik al-Ansari wanda bayani akan hadisin ya riga ya gabata al-Fudail ibn Iyad ɗaya daga cikin magabata yake cewa ma min ahadin ahabba riyasata yace babu wani mutum ɗaya da zai so shugabanci shugabanci na ƙasa ne shugabancin anguwa ne shugabancin wane ne kowane irin shugabanci ne illa hasada in bai yi hankali ba sai ya kamu da cutar hasada saboda daga ya ga wani abokin hamayyar shi ya dago abokin hamayyar shi ya dago ya fara samun jama'a sai rika me sai rika hasada shi kaga daga nan kuma ya kamu da cuta ta tashi hankali shi yasa tsarin musulunci ba a yin zaben shugaba da shugabanni guda biyu ɗaya ake zaba takara ɗaya ake yi babu biyu kuma shi ma takarar da za a ba shi wani zai wuce ce ku zaɓe ni a wasu mutane ne za a haɗa latijawa wanda suka san yau suka san gobe masu hankali masu nutsuwa masu imani yanzu misali a garin nan sai a haɗa kwamitin dattijawa na ga za ka akushe a cikin meri to wannan kwamitin su ne suke da yauni na zaɓen wanda zai zama mutane shugaba ba haka ba irin wani tsarin namu na demokuraɗiyya a zo a ce ƙura'ar yaro ɗan shekara sha takwas sabon balaga wanda yake cikin shekarun hauka a ce wai ƙura'ar shi matsayinta ɗaya da ƙura'ar dattijuwa wartake da shekara hamsin sattin a duniya ko saba'in wartake da tsinkayen nesa ta san jiya ta san yau take da ƙoƙarin sanin abin da ya kamata da abin da bai kamata ba a ce ƙura'ar wannan ɗan ficicin yaron da wancan mutumin da yake da shekarun da dattijan taka a ce duka ƙura'ar su matsayinsu ɗaya da malamin garin nan misali limamin garin nan limamin juma'an garin nan a ce ƙura'ar shi matsayinta ɗaya da ƙura'ar mutumin da bai iya karanta sotul fatiha ba wannan kaga tsari ne rashin hankali wanda ake shi a cikin demokuraɗiyya mutanen banza da ƙungiyar 'yan liwaɗi da sauransu a ce ƙura'ar su ɗaya da ƙungiyar da su ne malamai ko kuma lattijawa a cikin unguwa a musulunci haka ake zaɓe ba zaɓe mutane ba ake duba masu hankali masu alamar tsoron Allah a ce ku zaɓa mana shugaba kuma shugaban da za a zaɓa zamuna za su yi dirasa su ga waye cancanta ba wani bane zai zaɓo da ce ku zaɓe ni a mazala ce duk wanda ya roƙi shugabanci mazala ce karku ba shi amma baya so a kawo shi a ɗora shi a haka nan tilas a duba cancantan shi iya da ƙoƙarin kazar-kazar iya da ƙoƙarin kaza iya da ƙoƙarin kaza iya da ilimin kaza iya da ilimin kaza yawwa irin wannan sai a ce kai wani mun zaɓe ka kai ne shugaba ko kana so ko baka so kuma shi dole ga girman Allah ya tsaya ya shugabancin to shine anan al-Fudail ibn Iyad yake cewa ma min ahadin ahabba riyasata illa hasada wa baga kuma bai hankali ba sai mutun yayi ta'addanci sai ga ana kisa a harkar siyasa wata tabba'a uyuban nas ya rika bibiyan al'aibun mutane a ce ai wani ya ce kaza lokaci kaza haka aka zo fagen siyasa sai a bige shi da wannan kalmar wa kariha an yuzkara ahadun bi khairin kuma baya so a rika ambaton kowa da alheri shi kada yake so a rika ambato a rika yaban shi a rika cewa kayi mun gani da sauransu Allah kiyaye da haka dai mutun yayi kokari matuƙa ya raba kanshi da abin da yake hasada a afunan riya riya tana daga cikin abin da take rushe aikin dada to kuma akwai wasu hanyoyin da su kuma su ne mutum in ya bi su wannan hanyoyin za su raba shi da riya abu na farko daga cikin abubuwan da mutum in ya yi ƙoƙarin koyi da su ko kuma riko da su za su har raba shi da riya abu na farko akwai azuhudu fi madahin nasi wa zallihim ka guji yaban mutane ka guji zagin mutane su zage ka su yabe ka ya zama to a cikin zuciyarka duk ɗaya ne in dai akan aikin da ake don Allah ne duk mutumin da ya tsaya akan wannan to in Allah da aikin shi ya samu karɓuwa wajen Allah amma dama a kana yi ne saboda kawai su yabe ka kaga kenan zaka iya dirafe ka bar hanyar abin da Allah yake so saboda tsoron mutane ka su zage ka akwai wani malami da yake yana da yana zagin sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam da shi almajiran shi yazo yayi wata magana yana ga magana da a cikin almajiran ta da kura sosai wai yanzu da ya komo karatu sai ya warware maganar da ya waɗi da ya warware kuma sai ya ce ma almajira haka yayi suka ce yayi yayi yayi ya ce to ci gaba kenan yana faɗin abin da Allah ya yarda da shi ne ko kuma yana faɗin abin da ɗalibai suka yarda da shi kenan abin da almajiran suke so shi ne za a faɗi musu ba abin da Allah da manzan shi suke so ba kaga wani alama ce ƙarara akan ci an bar Allah kenan yana duba mutane suke zuwa wajen karatun shi kar ya faɗi wani abu su watsi kar ya faɗi wani abu su fasa zuwa subhanallah to ya zama to az-zuhdu fi madhin nasi wa zanni ya zama duk dai a wajen ka da su yabe ka da su zage ka duk daya in dai ka san abin nan da kake yi dan Allah kake kuma akan tafarkin Allah ne to yaban su da zage sai zama ɗaya ne a cikin zuciyarka baka ba gudu ba ja da baya abu na biyu daga cikin abin da zai sa mutun ya rabu da da riya shine addu'a kai ta roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mazala sallallahu alaihi yake cewa a'udhu bika minas sum'ati war riya Allah ina nema ka kare ni daga sum'a yin aiki dan in jiyar da mutane in burge su ko kuma aikata aiki dan mutane su gani su yaba yazo a cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari yake cewa khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata yawm mazala sallallahu alaihi ya mana khutba a wata rana fa qala sai ki ta ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu hadha shirk ku ji tsoron wannan shirka ya ce fa'innahu akfa min dabibin nan ya yi koyuwa sama da sawun tururuwa imana shirka ne a ɓoye ke sai mutum ya yi a hankali sai mutum ya haɗa da adda mazala yana ce allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu Allah ina muna neman kariyanka ka kare mu daga yi maka shirka akan abin da muka sani ko muna neman gafara a gare ka ka kare mu daga abin da muka aikata mu sani ba abu na uku ya zama to abakkanka da kake mu'amalayya da su a cikin rayuwa mutane ne masu kokarin yin aiki dan Allah idan zama to suna yi dan Allah to akwai alamar kai ma za ka yi dan Allah amma ya zama to a duniya ce kawai kuke bi da kai da su gaba daya kowa ya za a yi ya burge jama'a ya za a yi ya samu duniya za a samu kaza to ba yanda za a kai maka kubuta shi yasa Allah mai girma da buwa yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا
ubangiji subhanahu wataala yake cewa wasbir nafsaka ka hakurtar da kanka ma'al ladina yad'una rabbahum tare da waɗanda suke ambaton ubangiji ka zauna da su duk da ba masu kuɗi bane ba ba su bane manyan gari ba su bane ƴan ajin tabarkalla a cikin gari amma kasancewar suna son Allah to isbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha su abinda suke nema yarda Allah kawai in ka zauna tare da su kai ma zai zama tumanhonka shine yarda Allah kawai kenan ya zamanto daga cikin abin da za ka yi na uku don kaga cewa ka rabu da riya ya zamanto kin abakkanci kin yi kawance da matattakin da kike ga cewa akwai alamar tsoron Allah da su da yin aikinsu don Allah saboda mutum ya hankali daga cikin mutane akwai wanda zai aikata aiki saboda liyufala don a ce kawwa ne aikata wani zai aikata aiki saboda sunan shi yadu wani zai aikata aiki da a ce shine gwarzon shekara kuna makamancin wannan to ke aikin da zaki aikata ki aikata dan Allah zamantakewar ki tsakaninki da mijinki hidimar da zaki kai kawon da zaki ya zamanto neman yardan Allah ne a gaban idaninki sawa'un ko ya yabe ki ko kai ya yabe ki ko ya kushe ko kai ya kushe in dai aikin da aka yi dan Allah ne to zamanto Allah kawai kike so ya yabe ki innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura muna yi ne don Allah ba ma neman sakamakonku ba ma neman godiyanku ba ma abinda muke nema a wajen Allah muke nema ya zama to wannan ita ce abinda za mu ɗabi'antar wa zuciyarmu a kan dukkan wani aikin da za mu aikata da niyyar a samu lada ya zama to za mu yi shi don Allah ne wannan shi ne abu na uku abu na hudu shi ne idimanun nazari fi siyarin mukhlisi na sadiqin mutum ya dawamar da ganin shi a cikin abin da ya shahi a tarihin magabata na gari mutane da suka gabace mu sun aikata ayyuka managarta masu yawa kuma an ka duba a cikin ayyukansu za ka ga suna aikata aikin ne akwai alamu masu yawa da suke nuna ce ana yi don Allah ne kawai hamma da ibnu zai da yake cewa kultu li ayyub yake cewa na cewa ayyub al'ilmu li yawma akthar hamma da yake cewa na cewa ayyub a yau akwai ilimi da yawa ko kuma akwai ci gaba a cikin harkar ilimi sosai faƙala sai ke ce alkalamun yau ma'aksar ya ce a ba ilimi ba ne yawa yau surutu ne yawa surutu ne yawa wallahi iya daga cikin abin da yake damu a yau da wanda suke suke almajiran ilimin da waɗanda suke masu sauraren ne sai ka samu mafi yawanci ba a fiye kiyaye dokar Allah subhanahu wata'ala ba la'alla shi wanda ake ga cewa a matsayin malami ne na addini wanda shi ne ake tsammanin samun tsoron Allah tare da shi innama yakhsha Allah min ibadihi ulama sai ga ana yawan samun matsaloli tare da shi kai wani malamin ya ma wuce bar musulunci kuma ana mashi kallon malami ba ha magana wani bai aikata kaza bai aikata ka ayyuka na shirka da zaka samu daga cikin malamai da yawa ko wanda suke wakiltar malamtan ma gaba daya ya zama to ayyukan su na shirka ne ga Allah su sun bar ma musulunci yanzu ba ana magana ba ya zama malami a ana magana ya zama musulmi tuwa yanzu sihiri da ake ana raba mutane suwa suke yin shi wanda ake ana hada mutane suwa suke yin shi wani dan kasuwa ma wani dan kasuwa sihiri ya karya shi suwa suke yin shi wata kishiya ta ma wata wata kiyon magani ta wannan ita suwa suke shi wanda ake ga cewa malaman ne to wannan ba maganar malimta ake ana so ya zama musulmi tukwa Allah kiyaye da haka yake cewa al-kalamul yawma akthar yace surutu ne yawa yace wal ilmu fi ma taqaddama akthar yace wallahi ilimi wanda ya gabata shi wanda ada ada da ko ilimi ba yanzu ba bi mana ilimin da ake aiki da shi ba ilimi na surutu ba ka iya ƙur'ani baka aiki da shi aikin banza kenan ka san hadisai baka aiki da su aikin banza kenan me amfani karatunka karatun bai da amfani da haka mutum ya riƙa duba ɗabi'u da halaye na mutanen da suka gabata to wannan yana taimaka maka akan karabu da riya sannan abu na biyar akthir min al-a'mal al-khafiyya ka yawaita wa kanka aiki na ɓoye aiki ɓoyayyen aiki bi mana aikin da daga kai sai Allah kawai babu wanda ya san aikin da sai Allah sallah ce karatu ne sadaka ne wani ma bai san kayi mabarantana har zuciyarka ta zo ta rika raya maka shaidancin riya kuna makamancin wannan kawai tsakaninka ne sirri ne tsakaninka da kai da Allah kawai kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa mutum ya ci nasara ya samu dacewa a cikin rayuwa ya zamanto aiki kana da wasu ayyuka wani tsakaninka ne da Allah kawai wallahi kowa tambaye kanshi muna da irin waɗannan ayyuka tsakaninmu da Allah ko kuma a aikin da muke jiga kawai wanda mutane suke gani ne kina da wata sadaka tsakaninki da Allah kina da wata wani tsari wani wuridi na sallah ko na karatun qur'ani ko na istighfari ko na salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko na makamancin wannan wanda tsakaninka da Allah ne kawai ce daga kai sai Allah ba wanda ya sani wanda daga cikin mutane a wasu masu kudi a ƙasar Saudiya malami ne kuma malami ne duk abin da zai samu na albashi ta kai matsayin da jami'ar da yake karantarwa sai iyalin shi suka ma jami'ar magana ake huddawa iyalin shi abinda suke da bukata da shi a wata duk abinda ya ɗoko na salar inda aka za a ba shi ƙarshen wata wallahi in ya ɗoko daga inda ya ɗoko kan ya tafi gidan shi gaba ɗaya ya raba su kuma a wani zamanin ba da ba shi yasa kullum akwai na Allah suna nan kuma sai dai su yi karanci amma akwai su ɗaya daga cikin malaman ƙasar saudiya bayan ya rasu aka zo wanke shi aka ga wani tabo baƙi a naƙin shi aka haɗa shi bayan bincike da kai kawo da sauransu ashe kaya ne yake ɗoka a saman kafaɗin shi idan dare ya yi na abinci yana rabawa gidajen waɗanda ba su da ba wanda ya san yana yi ko matar shi ba ta san bai na yi sai a lokacin da ya mutu aka gane haka wanda ake ma aikin alherin sa ga aiki ya tsaya a lokacin aka fahimciya wannan mutum ashe shi ne yake aiki kaza da aka iya daga cikin abin da zai taimaka maka ka rabu da riya ya zamanto ka yawaita ayyuka aiki boyayye tsakaninka da kai da Allah ne kawai az-zubair ibn al-awwam Allah ya rahama Allah ya dare shi yake cewa ali nabi sallallahu alaihi wasallam qala man istata'a minkum an takuna lahu khabi'un min amali salihin falyaf'al mazalla yake cewa duk mutumin da yake ga iya da daman da zai iya yin wani aiki koyayye tsakanin shi da Allah ne kawai to mutum ya aikata wannan abu kowa tambaye kanshi muna da irin waɗannan ayyukan ko ba mu da idan muna da mu ƙara idan ba mu da mu yi ƙoƙari mu samar da irin wannan aiki tsakaninmu da Allah wannan zai taimaka mana ƙwarai da gaske akan ya zama to ayyukan mu sun yi nisa da riya kenan kana da garantin wasu ayyukan da dan Allah kake yin su da izinin Allah a kasancewar lokacin ya riga ya ƙari wanda kuma wannan su ne kaɗan daga cikin hanyoyin da ya kamata hanyoyi guda biyar mutum da ya kamata ya bi su idan yana so ya rabu da riya insha Allah ta'ala a gobe mahallin za mu ɗan ƙara wasu bayanai akan abin da ya shahi a ita wannan riya da irin yadda ya kamata mu nisance ta ƙarƙashin faɗar Allah subhanahu wa ta'ala allazina hum yura'un daga cikin halin mutanen banza su ne suke aiki da mutane su gani su yaba fatanmu ubangiji subhanahu wata'ala ya tsarkake ayyukanmu da gariya Allah ya raba ayyukanmu da gariya da sum'a da jijji da kai da sauransu ayyukan da muke Allah subhanahu wata'ala ya amsa mana tun daga azumin da muke kiyamun lailin da muke karatun da muke abubuwa da ake na alheri Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu tare a cikin lada gaba daya ubangiji subhanahu wata'ala ya biya mana bukatunmu na alheri gaba daya akwai yan uwar suke farin addu'a ubangiji subhanahu wata'ala ya biya mana bukatunmu na alheri da mu da su gaba daya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله
na'am la'alla kuma duka an bada ta ce idan mutum yana aiki da Allah kuma sai aka yabe shi
idan mutum yana aiki don Allah sai aka yabe shi to ya tsaya ya rike zuciyar shi kuma akwai addu'ar da ya kamata a yi Allahumma la ta'khudhni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khayran mimma yazunnun Allah karka kama ni da abin da suke hodi a kaina Allah ka gafarta mini ta inda basu ma sani ba Allah ka sanya ni a wajenka in zamanto madaukaki sama da yanda suke tsammani na'am sai ta bi kuce da kuma wata adda ce ko wata irin shawarwari da za a ba mutum don ya tsere yariya kuma wata adda ce mutum ya to hanyar da ya kamata mutum ya biya tserewar riya su ne waɗannan hanyoyin da aka ambata na ƙarshe sannan kuma cikon ƙarin bayani a kansu insha Allah ta'ala zai zo a gobe Allah ya tsiratar da mu da ku gaba ɗaya daga cuta ta tariya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah